العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم وعنه في رواية لمن عمل بها من أمتي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايهاك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقل نقايا او ننقلين كانوا او ننمتشي نا أسبر يومنا بقوي قوة ذو القعدة hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447 da kuma ya zo daidai da 25 ga watan hudu shekarar miladiya 2026 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى آمين. wannan shi ne darasinmu na 267 a cikin wannan littafi wanda a yau insha Allah za mu yi darasi a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bala yace a ibn mas'ud radiyallahu anhu أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أن كربو لك عبد الله بن مسعود الله قال مسير ده ya ce wani mutum ya sumbaci wata mata fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama fa'akbarahu sai ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru fa'an zalallahu azza wa jal sai Allah ya saukar da wannan ayar wa ake misalata tsarafa yin nahari wa zulafan minan layin inda alhassanati yuzhibna sayyat kuma ka tsayar da sallah a farkon yini da ƙarshensa wa zulafan minan laili da farkon dare innal hasanati yuzhibna sayyi'ati lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana qala ar-rajul sai mutumin nan yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ali hadha wannan tawace ni kadai qala sai manzo Allah yace li jami'i ummati kullihim na dukkanin al'umma ta gaba daya a watar wayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman amila bihi min ummati haka ne biha min ummati ga wanda ya aiki da wannan daga cikin al'ummata wannan hadisin imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabu sala a ƙarƙashin babin as-salatu kaffara sallah kaffara ce wato mai kankara zunubai ce hakanan ya sake fitar da shi a cikin kitabut tafsir karkashin tafsirin wannan ayar wa aqimis salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl sannan imam muslim ya fitar da shi a kitabut tauba karkashin fadar Allah innal hasanati yudhibna as-sayyi'at imam abu daud ya fitar da shi a kitabul hudud babur rajul babun الرجل يصيب يصيب المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام karkashin wannan babin da yayi wa matashiya da cewa mutumin da zai taba mace amma ba tare da saduwa da ita ba sai kuma ya tuba kafin liman ya kai ga damkarsa wannan sa'i fil kubra haka na imamu nasa'i ya fitar da hadisin as-sunan al-kubra hakanan tirmizi shi ma ya fitar da shi a cikin kitabun aljami a kitabun tafsir babu surati hud sannan ibnu maja shi ma ya fitar da shi a cikin kitabus salah babu ma jaa fi anna salata kaffara babin da yayi magana akan abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna cewa sallah tana kankare zunubai sannan ya sake fitar da shi a cikin kitabut tauba babu zikirin tauba imamu ahmad ya fitar da shi a littafin sa al-musnad a wurare daban-daban kusan wajen wurare guda hudu a cikin littafinsa abu ya'la ya ruwaito shi haka na abdurrazzaq a cikin musannaf ibn khuzaima ibn hibban at-tabarani da malamai da dama sun fitar da wannan hadisi wannan hadisi kamar da ku gani daga abdullahi dan mas'ud shine marwayicin sa mun yi maganar sa a baya babu buƙatar mu maimaita wane ne abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka musulunta tun farko-farkon wato zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwan musulunci sannan kuma suka ba da gudunmawa mai tsoka musamman ta fuskar ilmantarwa a addinin musulunci yake ba mu labarin wannan waƙiya da ta faru abinda ya gani lokacin da yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaune a majalisinsa yake cewa anna rajulan asaba imra'atan asaba min imra'atin qubla wani mutum ya sumbaci wata mata a ruwayar mu'tamir ibn Sulaiman daga babansa Sulaiman ibn Bilal at-Taymi wanda tana cikin sahihi Muslim da kuma mustakhraj na Isma'ili yake cewa fa zakara annahu asaba min imra'at min imra'atin imma qublatan aw massan bi yadin aw shay'an wato yayi wa ya taba wata mace imma dai ya sumbace ta ko ya taba ta da hannu ko kuma dai wani abu mai kama da wannan ka annahu yas'alu an kaffarati dalika yazo garin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yana tambaye shi menene kaffarar abin da yayi tunda ba matarsa bace ba muharramiyarsa ba ce amma ga abin da ya yi da ita to menene kafararsa alwayar abdurrazzaq a cikin musannaf ta hanyar ma'mar daga sulaiman taimi shi ma da isnadinsa yake cewa daraba rajulun fi kaffin fi kaffin limra'atin daraba rajulun fi kaffin limra'atin wani mutum ya kama tafin wato ya da kitafin hannun wata mace sannan sai ba da labarin a ruwayan muslim wata ruwaya ta muslim da kuma ashabus sunan daga simak ibn harb shi kuma daga ibrahim ibn yazid shi kuma daga alqama da al-aswad daga abdullahi dan abbas yake cewa ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce da shi ya rasulallahi ya ma'aikin Allah inni alajtu imra'atan nayi mu'amala da wata mace fi aqsal madinati a can ƙarshen madina wa inni asabtu minha ma duna an amassaha na taba ta ba tare da nayi lalata da ita ba fa ana hadha to ga ni gaban ka ya rasulullah faqdi fi ma shi'ta kai mun hukunci da abin da ka so faƙala lahu umar sai sayyidina umar yana majalisin da ya ji mutumin nan ya faɗi haka sai ya ce laqad sataraka Allah law satarta nafsaka Allah ya rufa maka asiri me ya hana kai ba za ka rufa wa kanka asiri ba qala falam yurd an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an annabi bai ce komai ba yayi shiru yana jin su alama annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran wahayi menene za a gaya masa na hukuncin wannan mutum shi dai ba lalata yi da matan nan ba amma kuma ya yi abin da Allah ya haramta masa to me za a yi masa faƙamar rajulu fantalaka mutumin nan ya jira shiru annabi bai ce masa komai ba sai ya tashi ya juya ya tafi فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه النبي يتي da wani mutum bi shi a baya ka kira shi nabi ya tura wani ya kira shi da ya dawo tala alaihi hadhihi alaya annabi sai ya karanta masa wannan aya alama Allah ya yi masa wahayin cewa to ga abin da zai gaya masa wa aqimis salata tarafa in nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at kuma ka tsayar da sallah a farkon yini da ƙarshen sa da kuma farkon dare lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikra lizzakirin wannan tunatarwa ce wa'azi ne ga masu wa'azantuwa to sai wani mutum daga cikin mutane a ruwayar bata nuna cewa shi wannan mutum bane wani ya ce ya nabi Allah haza lahu khassa wannan damar ta wannan mutumin ne shi kadai kala sai manzo Allah ce ballin nasi kafa ce a ga kowa da kowa ne a ruwayar tabari a cikin tafsiri tafsirin sa jami'ul bayan karkashin tafsirin wannan ayar ya kawo ruwayar daga al'amash Sulaiman ibn Mihran shi kuma daga Ibrahim an-Nakhai yake cewa ja'a fulan ibn ibn Mu'attib al-Ansari فقال يا رسول الله دخلت على امرأة ففعلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها يتي وني وانا دم معتب بقى فالسولان سبسبو دا ساكا ياوا دا رفع سيري al'ansari kuma mutumin madina ne cikin waɗanda suka tarbi annabi sallallahu alaihi wasallama a garin madina ya zo ce ya rasulallah na shiga wajen wata mace fafa'altu minha ma yanalu rajul min ahlihi nayi irin abinda ma'auraci yake yi da matarsa illa anni lam ujami'aha amma ban tara da ita ba wannan ruwayar ruwaya ce mursala ruwaya ce da bata inganta ta fuskar isnadi ba waɗanda suka inganta su ne ruwayoyin da muka ambata to wannan mutum ya yi abin da ya yi kuma nadama ta dame shi ya rika zargin kansa ya fara tunanin cewa ya kamata ya zo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk wani hukuncin da ya kama a yi masa kawai a yi masa in ma bulala za a yi mishi dukan shi za a yi in ɗaure shi za a yi in kashe shi ma za a kashe shi shi dai yana son ya wanke kansa daga laifin da ya yi فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يدو يقاوى النبي صلى الله عليه وسلم أرواية عبد الرزاق أرواية لتشكي تشكي مصنفنا عبد الرزاق أنه أتى أبا بكر وعمر أيضا يا جي يا فارض أبو بكر دا عمر وقال فيهما وقال فيها أتكي وانا الرواية يتي فكل من سأله عن كفارة ذلك قال أمعزبة هي قال نعم قال لا أدري دو وان يزو ya yi masa tambaya game da wannan abin da ya faru ce matar nan tana da miji ya ce a ba ta da miji ce to gaskiya ni ban ma san hukuncin da zan gaya maka ba har sai da Allah ya saukar da wannan aya sannan abin da ya to wannan ziyadar ta cewa la adri ta zo ne a cikin a cikin hadisin Yusuf ibn Mihran daga Abdullahi dan Abbas a wajen Imam Ahmad amma babu ƙarin wannan la'adiri a ruwayar imamu ahmad a ta farko a cikin ruwayar abdurazak imamu ahmad ya rawaito shi ta hanyar yusuf ibn mihran amma babu ƙarin wannan la'adiri din na'am Allah ya saukar da wannan ayar annabi ya karanta masa ita aqimis salata tarafa hari wa zulafan min al-layl ka tsayar da sallah tarafayin nahari a farkon rana da ƙarshen rana wannan tarafayin nahari wa zulafan min al-layl malaman tafsiri sun yi sabani wajen tantance waɗanne salloli ne ake nufi da waɗannan da farkon yini da ƙarshen yini da kuma farkon dare abin da ya shafi tarafayin nahar aqimis salat wannan yana nufin a cika sallah a cika ta da sallah da ruku'unta da sujjadarta a zo da dukkan wani abin da yake wajibi a cikinta shine ma'anar iqamatus salah ce aqimus salah shine ku tsayar da sallah tare da cikar ku'unta da sujjadarta da aikata duk wani abin da yake wajibi a cikinta a aikata da kiyaye sunnoninta da mustahabbanta wannan shine ma'anar iqamatus salah ba a ce kai sallah ba sai a ce ka tsayar da sallah tsayar da sallah ana nufin waɗannan abubuwa da suke na wajibi rukunnanta wajibanta da sunnoninta ka kiyaye su to shine ka tsayar da sallah shine ce aqimis salah saboda haka ba kowace irin sallah yake magana anan ba ana magana sallar da ta cika ta ci sunanta sallah sallar da ta ci sunanta sallah ta hanyar kula da rukunnanta da wajibanta Allah ce tarafayin nahari tarafa an-nahari akwai maganganu guda biyu menene tarafayin nahari wato farkon rana da ƙarshen ta magana ta farko tarafayin nahari farkon tarafin farko at-taraful awwal tunda an ce farko da ƙarshe to farkon jumhurin malamai suka ce shine sallar asuba ita ce ta farkon ita ce sallar asuba wasu daga cikin malamai suka ce a ita ce sallar azhar ita ce ta farko wato farkon yini ita ce sallar azhar wasu suka ce farkon yini ana cin ana nufin sallar asuba masu cewa sallar asuba cikin malamai su suka fi yawa wasu kuma kaɗan suka ce sallar azhar ita ce ta farkon wanda ibnu jarir at-tabari ya yi kaito wannan kaulin ɗarafi na biyu kuma shine ƙarshen yini akwai maganganu guda uku wayar da aka samu daga ɗan abbas da abdurrahman ibn zaid ibn aslam suka ce ƙarshen yini ta ce sallar magariba sallar magariba shi kuma ƙatada ya ce ƙarshen yini ana nufin sallar la'asar a ƙauli na uku kuma ka ce ƙarshen gini ana nufin sallah a zahar da la'asar wato tsarafayin nahari tsaraf na farko farkon gini shi da waɗancan maganganu asuba ko kuma a zahar ƙarshen gini kuma wasu suka ce ana nufin magariba wanda shi ne ƙaunin ibn abbas da ibn zaid sannan wasu suka ce ana nufin la'asar wasu kuma suka ce ana nufin a zahar da la'asar wanda shi ne ƙaunin mujahid almajirin abdullahi dan abbas da muhammad ibn ka'ab al-qurazi al-badani Ad-Dahhak an rawaito duka maganganun guda uku daga wajensa ce ƙarshen yini ana nufin magariba da la'asar da azhar da abin da magariba da la'asar da azhar duka ake nufi Malik Imam Malik da almajirinsa ko ɗaya daga cikin malaman maza basa Ibn Habib suna cewa tsarafayin nahar farkon yini sallar farkon yini suka ce ita ce sallar sallar asuba kamar kaulin jumhur sallar asuba da kuma abin nan a sallar asuba ƙarshen yini kuma ana nufin azhar da la'asar haka suka fassara wa zulafin min al-layl kuma sai ya zama magriba da isha'i to zulafin min al-layl ita ma akwai tafsiri guda biyu da malamai suka yi game da zulafan minan laili farkon dare zulfa tana nufin sa'a wato lokaci lokaci tana nufin manzila tana nufin qurba mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa daga na ka samu almuzdalifa almuzdalifa saboda kusantowa da aka yi zuwa abin nan mina to malamai suna da fassara guda biyu da suka yi wa zulafan minan laili fassala ta farko suka ce zulafan min al-layl ana nufin salatul atama salatul isha sallar isha'i wanda shine tafsirin Abdullahi dan Abbas da Auf da Al-Hasan Al-Hasan al-Basri da Ibn Abi Najih da kuma Mujahid fassara ta biyu suka ce ana nufin sallar magriba da isha'i وزلفا من الليل وتود فرقا دري انا نفهم صلى المغرب da kuma sallar isha'i ma wannan ruwayar an same ta daga Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin almajiransa kamar Mujahid ibn Jabr da kuma wasu daga cikin tabi'ai kamar Qatada da Muqatil kuma shine fassarar Imam Malik Imam Malik yace zulafa min al-layl ana nufin magriba da isha'i sannan Allah ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at wato kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana anan alhasanat me ake nufi shi ma akwai kauli biyu na malamai kyawawan ayyuka me ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin as-salawatul khams salloli guda biyar wannan shine tafsirin Abdullahi dan Mas'ud wanda shi ya rawaito wannan hadisin shi da tafsirin abdullahi dan abbas da sa'id ibn al-musayyib da masruq ibn al-ajda da mujahid da muhammad ibn ka'ab al-qurazi da ad-dhahhak da muqatil ibn sulaiman da muqatil ibn hayyan waɗanda duka sahab wasu daga cikin sahabbai da kuma wasu daga cikin tabi'ai da wasu kuma daga cikin magabata malam masana tafsiri sun ce alhasanat a cikin wannan ayar ana nufin salloli biyar innal hasanati yuzhibna sayyi'at ay as-salawat al-khams yuzhibna sayyi'at salloli biyar suna tafiyar da mu da miyagun ayyuka ko laifuffuka akwai tafsir da aka samu wanda ba ya shi da yawa wato masu faɗarsa ba su da yawa cewa ana nufin subhanallahi walhamdulillahi wallahi ilaha illallah wallahu akbar cewa azkar ake nufi alhasanat ana nufin azkar amma tafsirin farko shine ingantaccen tafsiri cewa alhasanat ana nufin as-salawat al-khams da kamar yadda farkon ayar ya nuna ce aqimis sala wa aqimis sala ka tsayar da sallah barafai nahari wa zulafan min al-layl innal hasanat kamar ana fada maka roman da ke cikin tsayar da salloli ce innal hasanat domin su waɗannan salloli waɗanda su ne alhasanat yuzhibna sayyi'at wato kana amar ana ƙara kwadaitar da kai ne akan tsayawa ka kula da salloli za su taimaka maka wajen wanke maka laifufukanka wanda shi ne wannan tafsirin jumhurul ulama kamar yadda muka ambata kuma abinda zai ƙara tabbatar da shi hadisin da imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad ɗinsa ya hadisi ne sanadinsa hasan hadisin alharis maula usman yake cewa jalasa usmanu yawman wa jalasna ma'ahu alharis wato yantaccen bawan sayyidina usman ne yake cewa ta rana mun zauna sai na Usman ma ya zo zauna tare da mu fa jaa al mu'azzinu sai mai kiran sallah wato ladan sai ya zo fada'a bima'in fi ina'in sai na Usman sai ya ce a kawo masa ruwa a kawo masa ruwan alwala azunnuhu sai yakunu fihi muddun shi mai bada ruwa ya ce ina tsammanin bai wuce mudu ɗaya ba bai wuce mudu ɗaya ba ruwan da aka kawo masa dan yayi alwala sun maƙala sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tawadda'u wudu'i hadha bayan sai na usman yayi alwala sai yake gaya ma waɗanda ke zaune tare da shi yace to haka naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan alwalan da nayi muku sun maƙala sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man tawadda'a wudu'i hadha wanda dai yayi irin wannan alwalan da nayi ثم قام فصلى صلاة الظهر sannan ya tashi ya je ya sallaci sallar azhar gofira lahu ma kana bainaha wa bain as-subh to za a gafarta masa abin da yayi na laifi tsakanin sallar asubahi da wannan sallar ta azhar wato kurakuran da yayi a tsakankanin waɗannan salloli biyu a dalilin sallar azhar za a gafarta masa su summa sallal asra sannan idan ya sallaci sallar la'asar غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر sai a gafarta masa kurakuran da yayi tsakanin sallar la'asar da sallar azhar da ta gabata thumma sallal maghriba sannan idan ya sallaci maghriba gufira lahu ma bainaha wa bain salatil asr sai a gafarta masa kurakuransa laifukansa na tsakankanin sallar la'asar da maghriba din da kuma sallar la'asar da ta gabata ثم صلى العشاء سنة إليه صلى عشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب سيغافر تامسا ليفكا دكي سكانا صلى العشاء إذا صلى المغرب دتقباتا ثم لعله أن يبيت يتبرغ ليلته ومن تنايوا بارين ياي وأن صلى العشاء يجي يكونتا tsawon daren yayi tabligi masa wato bai tashi ma ya kiyamul layl ba ya yi ta birgima a kan gadansa sun ba in kama sannan sai ya tashi lokacin da sallah ta lokacin sallah asuba ya yi fata wadda'a wa sallar subha ya yi alwala ya sallaci asuba wofira lahu ma bainaha wa baina salatul isha'i sai a gafarta masa laifukansa da ke tsakanin sallar asuba da sallar isha'i da ta gabata wa hunnal hasanatu yuzhib da sayyi'at waɗannan su ne kyawawa da suke kawar da munana aga hadisi karara ya goyi bayan fassarar farko shine fassara alqur'ani da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam to menene as-sayyi'at din da Allah ce innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at wadanda irin munanan ayyuka ake nufi to sauraka anan ma malamai sun tattauna malaman tafsiri suka ce ana nufin as-sagha'ir min az-zunub kananan laifuka ba manya manya ba kananan laifuka san laifuka akwai kanana akwai manya akwai sagha'ir akwai al-kaba'ir al-kabira ta ce dukkan wani laifi da Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin azabtar da wanda ya yi shi ko dai Allah ya ce zai yi fushi da shi ko Allah ya ce ya la'ance shi ko Allah ya ce ya tanadar masa wata azaba mai tsanani duk wannan alama ce da take nuna wannan laifin kabira ne dukkan wani laifin da aka ambaci ukubar da za ta biyo baya ta gida ta zama wuta ta shiga wuta ta la'anta ta fushin Allah alama ce da take nuna wannan laifin kabira ne babba ne abinda kuma aka haramta ba a faɗi ga abinda zai biyo baya na azaba ba ba a faɗi narkon wanda ya aikata laifin ba ba a ce ga wani haddi za a yi masa ba to wannan shi suke cewa sagair wannan yana daga cikin tarifin da ya fi shahara na sagair da kaba'ir dukkan laifin da aka ambaci haddi a kansa kamar zina kamar sata kamar kazabi wadda an ambaci haddi ga wanda ya yi shi kamar hiraba fashi da makami tsara hanya kidnapping wanda dukkan suna cikin kaba'ir kisan rai ba tare da da haƙƙi ba abin nan cin riba tawalli yau mazahab asihir kamar yadda zuwa cikin asabar ulmubakat duka waɗannan kaba'ir to dukkan wani laifin da ba a ambaci narko akan wanda ya aikata shi ba ba a ambaci wata uquba da aka ce ayi masa ba to wannan shi ake cewa sagair to innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana munanan da ake nufi da yawa daga cikin malamai suka ce ana nufin as-sagair ga maganar ibnu battal abul hasan ibnu battal a cikin sharhin sahih bukhari da yake cewa fadallatil ayatu anna as-salata kaffaratun li sagha'iriz dhunubi ayar nan ta nuna cewa sallah tana kankare kananan laifuka wadalla hadha al-hadith shi kuma wannan hadisin na wannan bawan Allah ya nuna anna al-qiblata wa shibhaha mimma asabahu ar-rajulu min al-mar'ati غير الجماع كل ذلك من الصغائر ya nuna sambata ko mutum ya taba macen da ba matarsa ba ya shafa jikinta ko ya daki bayanta ko wani abu wani yana da cikin sagair yana da cikin kananan laifuffuka allati yaghfiruha Allah bi shinabis dabair wanda Allah yake gafarta shi idan mutum ya nisanci manyan manyan laifuka was-sagair hiya min al-lamam allati wa'ada Allah maghfirataha li mujtanibil kaba'iri Allah ya alkawarin zai gafarta wa mutum allaman ‘yan ƙanana ƙananan zunubai idan ya nisanci manya-manya allazi da ya staribu na kaba'irar ismi walfahai illallaman inna rabbaka wasu ulman fira ce waɗanda suke nisantar manya-manyan laifuffuka da muyagun ayyuka illallaman sai ‘yan ƙanana ƙanana ƙananan zunubai Allah ce inna rabbaka wasu ulman fira lalle ubangijinka mai yalwar gafara ne ibn battal yace wa hadhihi al-aya tafsir qawlihi innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at wannan ayar alladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahish illa al-lamam tana fassara wannan ayar da take cikin surati hud innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at to ayar da take cikin suratu najm tana fassara ayar da take cikin surati hud Allah yace innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at to menene alhasanat din sune allaban da Allah ya faɗa a cikin surati suratul najm wa amma kaba'ir amma manya manyan laifuka fa ahlus sunnah mujmi'una ala annahu la budda fiha min at-tauba duk mutumin da zai yi babban laifi malaman sunna kakan ahlus sunna sun ittifaki akan cewa sai mutum ya tuba Allah ba zai gafarta wa mutumin da ya yi laifin da yake kabira ba don ya yi sallah kawai ba za a gafarta masa laifinsa na kabira ba dan kawai yayi sallah sai ya tuba yayi nadama ya kuma dena wannan aikin gaba daya sai ya tuba yayi nadama ya dena aikin da yake yi mara kyau kuma ya kudurce a zuciyarsa cewa ba zai sake komawa ba kada ya yi tuba amma a zuciyarsa yana jin cewa duk sanda ya samu dama zai kuma yin wannan laifin to tubansa bai yi ba ko ya yi tuba amma na wucin gadi irin wanda da yawa ake a ramadan wasu masu laifuka suna yin tuban wucin gadi shine zai tuba iya ramadan in ramadan ya wuce to fa zai ci gaba da abin da yake to wannan ba tuba bane saboda haka wannan barin laifin da yayi a cikin Ramadan da niyyar zai kuma komawa za a rubuta masa ladan tuba ba za a rubuta masa ladan tuba ba to ya shiga cewa in tajtaribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum zai shiga nan da ba zai shiga ba to amma zai samu lada mutum da ya yi tuba a ramadan bai aikata wani laifi ba da ya saba aikatawa amma kuma da niyyar fa'in ramadan ya wuce akwai mashayata ba da masu zuke-zuke wani lokaci sukan bar wasu kai wanda ka sani da suke sha amma akwai wanda ba su sha akwai wanda suke bari aiki akwai wanda suke cewa za su bari azumi sai bayan ramadan to in ya bari ne saboda ta'ziman lillahi azza wa jal yayi dan girmama sha'anin ubangiji to wataƙila ya samu ladan wannan sai cewa shi ubangijin ramadan dai shi ne ubangijin shawwal shi ne na zulqa'ida shi ne na zulhijja bai kamata a ce kana girmama Allah Allah ramadan ba amma kuma bayan ramadan sai ka daina girmama shi a shahid shi ita kabira dole sai mutum ya tuba ya daina ta ya yi nadama ba zai sake ba kuma ya alkawarin ba zai kuma komawa ba ibn battal yake cewa sa'id ibn bashir ya rawaito daga qatada shi kuma daga al-hasan al-basri daga imran ibn husayn yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams kaffaratun lima bainahunna idza shuribat al-kaba'ir salloli biyar suna zamo kafara da ga game da laifukan da ke tsakankaninsu amma da sharaɗin idan an nisanci babban abin nan manyan laifuka wannan mutum da aka gaya masa haka sai ya ce aliya haza aliya haza haza ɗin nan mubtada ne aliya ɗin kuma khabar ɗinsa ne muqaddam فائدة وأن تقديم المبتدا بأن خبر على على المبتدا على مبتدا يشير التخصيص وتوانا ناوانا نيكاي وانا أبن فللن وانا جرابا ستاوتي نيكاي تشير النبي يتي مسالي جميع أمتي كلهم ندك الأمة تاني ba kai kadai ba a wata ruwayar liman amila biha min ummati wannan ta dukkan wanda zai aiki da ita ne daga cikin al'ummata wanda yake nuna muka cewa al'asulu fi shari'a don abin da ya zo a shari'a asali shine ya kunshi kowa da kowa ko da ya zo da siga ta umumi ko bai zo da siga ta umumi ba ko da bai zo da siga ta umumi ba al'asulu shine ya kunshi kowa da kowa sai wanda aka cire nassi ya zo cire shi ba buƙatar sai sigar umumi ta zo lokaci za a zo da abu ba sigar umumi a cikinsa ba sigar da take nuna kowa da kowa ya shiga amma kuma kowa da kowa din ya shiga kamar yanzu ubangiji subhanahu wata'ala a yana gaya mana game da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka aka umarce shi a wuri 'yar zaid ibn haritha wanda yake dan riko ne a wajensa ya yi tabanninsa da farko kamar da larabawa suke mai da dan wani a matsayin 'ya'yansu su ba su hukuncin 'ya'ya cikakku da dukkan wani abu na hukunci na ɗa da gado da komai da maharamiya duk ya tabbata Allah ya tushe wannan al'adar ta hanyar umartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Zainab bint Jahsh wanda Zaid ibn Haritha wanda shi ɗansa ne na tabanni ya aura ke falamma qada Zaid minha watara zawwajnakaha likay la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyahin idza qadaw minhunna watara kaga anan Allah subhanahu wata'ala cewa ya zawwajnakaha yayin da Zaidu ya gama buƙatar sa da ita zawwajnakaha sai muka aura maka ita kalmar zawwajnakaha babu wani lafazi ba lafazi ne na umum ba amma gaba sai Allah ce likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyahim dan kada ya zanto akwai wani damuwa kuntatuwa akan mu'minai game da auren matan matan ƴaƴayensu na ruku kaga ubangiji subhanahu wataala sai ya nuna cewa ya muku ya shar'anta wa annabi wannan aure ne domin mu'minai su koyi da shi duk da cewa lafazin bai zo da sigar sigar umumi ba dan a nuna maka al-aslu fi tashri' shine al-umum kowa da kowa yana ciki sai idan wata siga ta zo sai yasa Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abin koyi da za ku yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka al-aslu shine duk abin da annabi yayi a yi koyi da shi sai abin da nassi ƙarara ya nuna cewa shi kaɗai aka shar'antawa ko aka halattawa ko aka ɗora ma wannan hukunci to a nan ne yake zama khususiyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minin annabi shi kaɗai aka halatta wa ya yi aure ba sadaki duk wani wanda zai yi aure wajibi ne a samu sadaki wajibi ne a samu sadaki ko ya yake amma annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta mishi ya auri mace kyauta kyauta shine wahabat nafsaha lin nabi ta bada kanta kyauta ga annabi shi yasa Allah ce khalisatan laka dole mu'min kai kadai banda sauran mu'min kai kadai ba da sauran mu'mini shine wanda aka ce an haramta a auri matansa bayansa wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada kuma ku ce za ku auri matansa a bayansa babu wani wanda aka yi ma wannan khususiya sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine aka haramta masa ya ƙara aure akan waɗannan da suka zama tare da shi لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك شيء bayan waɗannan matan da suke tare da kai baya halatta ka auri wasu mata ko ka canza wata daga cikinsu da wata mace ballantana ka canza su duka komin yadda kyan macen zai birge ka sai wanda take kwarkwara ce wannan ita kuma hukuncin ta daban ba hukuncin mata aure ba to kaga wannan khususiyya ce ko da aka aka haramta ba haramta ko ba auren mace sama da hudu kaga wannan khususiyya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda nassi yazo ya nuna cewa khususiyar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake tsayawa a matsayin khususiyya amma al'aslu shine duk abinda Allah subhanahu wataala ya ya aiko annabi ya aiko annabi da shi to al'aslu shine ya zama kowa da kowa ya shafi shi cewa arsalnaka إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا سورك رسالة رسالة عامة شريعة شريعة عامة باب خصوصية أتكي سي أبن نسي يزوينونا ولك تكي إلك أدلة نسكينونا وانا شيني وانا حديث kaga wannan hadisin babu wani lafazi na umumi a ciki shine mutumin da yazo ce ga abin da ga abin da Allah ya saukar da aya cewa aqimis salata li tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanatu yudhhibna as-sayyi'at sai yake zaton cewa ko wasu suke zaton cewa to ko shi kadai ne wannan tunda ba a ce kowa da kowa ba na bai ce a'a wannan shari'a ce da ta shafi ta shafi kowa da kowa to wannan shine al-asl za ka ga malamai suna faɗa cewa al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'assi shine al-asl saboda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana saboda ba za a ka abu ka ce ai shi dan manzon Allah ne an ce kai kaza ka rika kaza ka bar kaza annabi ya ka ba ka ga annabi yana kaza ci ka ga shi ko manzon Allah ne a'a shi manzon Allah ne amma ai ko shi aka ce kai koyi da abin da yazo da shi saboda shari'ar da ya zo da shi ta shafe ka in dai ba nassi ne ya nuna cewa wannan abin nashi ne shi kadai ba to ba za ka kawo maganar cewa na annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba الحافظ ابن رجب cikin fathul bari yake bayani yana cewa hadha dhanbu alladhi asabahu zalika ar-rajul wa sa'ala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan zunubin da mutumin nan ya aikata yazo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat al-ayatu bisababi ayan nan kuma ta sauka a dalilin wannan laifin kana min as-saga'ir yana daga cikin kanana yana cikin kanana as-saghira kamar yadda muka ce Allah yana kankare ta da kyawawan ayyuka ba a san mutum ya zarce al'israr al'asarira mutum yana laifi karami amma kuma ya yi ta yi misali annazar annazar ila ila gairin maharin ila al'ajinabiyat sun yi rika kallon matan da ba halatta ya kalla ba kallo na macen da ba abinda ba sagira ce ba kabira ba ce amma al-israru fi nazar wannan kabira ce duk sanda mutum zai yi ta yi ya mai da abin ɗabi'arsa to ya zama kabira an gane shi ita kabira in aka doge a kanta wani al-israr din yana mai da ita koma ta koma kabira yana mai da ita koma kabira saboda haka idan mutum yana saga'ir kuma musirran alaiha ala sagair to ta zama kabira kaga shi kuma nassi cewa yi in tajtalibu kaba'ira ma tunhanu an nukaffir ankum sayyiati kaga ba zai samu ba kenan ko zai samu saboda mai saboda sagira sa ta zama kabira ce kabira kuma ba a kankare ta sai da sai tuba ne yake kankare ta to shine yace wa qad zahaba aksarul ulama'i ila anna as-salata innama tukaffiru as-sagair duna al-kaba'ir yawa daga cikin malamai abinda suka tafi a kansa cewa ita sallah tana kankare kananan laifuka amma ba manya ba wa kadhalika alwudu haka nan alwala ma tana kakkabe kananan laifuka ba manya ba da alwala da sallah dukkanin su suna kakkabe laifuka sai dai sallah ta fi alwala kakkabe laifi غير أن الصلاة تكفر أكثر مما يكفره الوضوء saboda a sallah tana gaba da alwala a matsayi kamar yadda salmanul farisi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa alwudu'u yukaffiru aljarahat as-sighar aljarahat yana nufin kananan laifuffuka wal mashyu ila almasjid yukaffiru akthar tafiya zuwa masallaci wato don sallah shi kuma yana kankarewa fiye da yadda alwala take kankarewa was-salatu tukaffiru akthar min zalika sallah kuma tana kankarewa fiye da yadda tafiyar zuwa masallaci take kankare maka laifuffuka kanana wanda yana cikin littafin ta'zimu qadr as-sala na Muhammad ibn Nasr al-Barwazi mun karanta a hadisin Huzaifa da ya gabata wanda shine hadisin da muka kare kafin mu tafi hutun azumi fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqa fitinar mutum game da sha'anin iyalinsa ko dukiyarsa ko ‘ya'yansa ko maƙocinsa wato laifin da zai yi a dalilin waɗannan laifin da zai yi wa Allah a dalilin iyalansa ko a dalilin dukiyarsa wato harkar neman kuɗinsa ko a dalilin ‘ya'yansa ko a dalilin maƙocinsa to kaffiru hassala to sallah tana kankare irin waɗannan laifuffukan wasu siyamu azumi yana kankare su wasu sadaqatu sadaqa tana kankare su مال ابن رجب يتي وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان في هذه الأشياء تكون من الصغائر دون الكبائر سبب يوانشن أبن متن يكن ينري بفكا da suke da dangantaka da waɗannan abubuwa da aka ambata suna da alaka da saga'ir ne ba kaba'ir ba murji'awa yan bid'a yan bid'ar murji'a sun makalkale ma wannan ayar innal hasanatu yuzhibna as-sayyi'at akan cewa al hasanat تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة sun tafi a kan cewa ayar tana nufin dukkan wani laifi da kake yi ƙarami da babba kyawun ayyukanka suna waru abin suna suna kankare shi kaga kenan duk wani abin da mutum ya yi babban laifi ya shafi zina ko sata ko kasafi ko abin nan in ya yi sallah shi kenan ya wanke mishi waɗannan laifuffukan sauraka kaga sun dawo kan asalinsu da cewa la tadurru ma'asiyatun ma'al iman idan mutum mumini ne to saban Allah sama zai cuce shi ba kaga wannan an kai matuƙa wajen bawa mutane kofar su saba wa Allah kenan idan haka ne kaga babu wanda za a kama kenan amma su malamai na sunna sun yi hablul mutlaq alal muqayyad hamlul mutlaq ala al-muqayyad akwai inda Allah ya saki maganar ba tare da ya kawo kaidi ba kamar anan innal hasanatu yudhhibna sayyi'at ba a ce in ka nisanci manya ba to amma a wani gurin Allah subhanahu wataala ya ambaci ya ambaci nisantar manya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum in kuka nisanci manya manyan laifukan da ake hana ku za mu kankare muku kananan laifuffukan ku الذين يجتنبون كبائر, كبائر الإثم والفواحش يسي إلا اللمن kaga sai da yace suke nisantar waɗannan manya manya sannan da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace as-salatu ila as-salah kafaratu lima bainahuma idza ishtunibat al-kaba'ir idan aka nisanci manya manyan laifuka saboda haka da wannan sharadin wasu daga cikin malamai wata ɗa'ifa daga cikin malamai suke cewa tunibatil kaba'ir kanatil hasanatu kaffara lima ada al-kaba'ir min adh-dhunub wa in lam tujtanab al-kaba'ir lam tuhitt al-hasanati shay'an wani wani ba'ari ne daga cikin malamai suka ce idan mutum ya nisanci manya-manyan laifuffuka to kyawawan ayyukansa za su kakkaɓe masa ƙanana amma idan bai nisanci manya-manyan laifuffuka ba to kyawawan ayyukansa ba za su kakkaɓe masa komai ba ko yadda da wannan in mutum ya nisanci manya-manyan laifuka to za a kakkaɓe masa ƙanana amma in bai nisanci manya-manyan laifuka to ba za a kakkaɓe masa ƙanana ta yi kama da a'a ka dai ka gane bambanci wasu suka ce tuhattul hasanatu sagair tahuttul hasanatu sagair wa in lam tushtana bil kaba'ir ko da ba a nisanci manya manya ba za su iya sallar mutum ba ta fi a banza ba za ta kankare masa ƙanana amma ba za ta kankare manya ba su manya abinda zai kankare su shine tuba wannan shine kaulin jumhur da ma abinda suke manya babu abinda zai kankare su sai tuba kanana kuma kyawawan ayyuka za su za su kankare su to menene majtunibatil kaba'ir yace as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan ko wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir me ma'ana idza jtunibatil kaba'ir suka ce istisna yake nufi da wannan to gaciya ce kawai kamar a ce illal kaba'ir الصلوات الخمس إلى الخمس مكفرات لما بينهن إلا الكبائر شنو مجتنبة الكبائر أنا نفي إلا الكبائر المحب الطبري المحب الطبري أشكل لتها في سجاية الأحكام آه أشكل لتها في سجاية الأحكام ya yi doguwar magana game da wannan ya kakkawo maganganun malamai daban-daban idan da lokaci mu shiga ba lokaci minti biyar ba zai ishe ni ba amma dai bari mu fara ya so in ba ba mu gama ba sai mu dawo baya المحب الطبري محب الدين الطبري الكتاب سقاية الأحكام مجلد نهو شافي نشا تقوس زوا نشا ترى yana cewa malamai sun yi saɓani game da takfir sagair bil ibadat kankare kananan laifuffuka ta hanyar ibada da muke yi hal huwa mashrutun bi istinabil kaba'ir shin sharadi ne sai an nisanci manya sannan a kananan su abin nan a kawar maka da kananan ce akwai maganganu biyu na malamai magana ta farko وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ما اجتنبت الكبائر وهذا ظاهر الشرط ظاهره الشرطية wannan zahirin hadisi yana nufin sharadi ibadar ka ba za ta amfane ka ba idan ta fuskarta kankare maka kananan laifuffuka idan dai har baka daina manya ba mutumin da yake ƙarya bai daina ba to ibada sa ba ta kankare masa kananan laifi ba mutumin da yake cin amana yake ha'inci yake algus duk wani abin da yake yi na laifuka manya matukar bai daina ba to ibada sa ba ta kankare masa kanana ba ce fa idan sulibat kanat mukaffiratin laha wa illa fala in ka nisanci kanana ba manyan to sai ibadar da za ka yi ta kankare maka kananan laifukanka in ba haka ba to kananan laifukanka za su ci gaba da zama tare da kai wannan shine abin da ibnu atiya ya hikaito cewa shine kaulin jumhur wa dhahaba ba'dhum ila annahu la yushtarat wasu daga cikin malamai suka ce a ba sharadi bane wa shartu fil hadith bi ma'na al-istithna' sharadin da aka zo da shi a cikin hadisi ma'anarsa togaciya kama a ce mukaffiratun ma bainahunna illa al-kaba'ir abinda kyawawan ayyuka ba za su yi ba shine ba za su kankare maka manya ba shine abinda kawai ake ga yawa ba cewa ba za su yi maka amfani ba sai ka nisanci manya manya to sai ibnu al-muhibb at-tabari sai ce wa hadha azharu wannan magana ta biyu ita ce tafi zama zahiri لمطلق حديث خروج الخطايا من أعضاء الوضوء مع قطر الماء وأحاديث كثيرة حديثي سنزونا النبي صلى الله عليه وسلم لسكينون الشيوى متمن ديك الولا متمن ديك الولا duk sanda yake wanke wata gaba ta jikinsa ruwa yana daga to kurakuransa ne suke daga kurakuransa ne suke daga a nan ubangiji a annabi sallallahu alaihi wasallama bai kayyade shi ba da cewa idan tunimatul kaba'ir sauraka kaga kayyade shi da wannan yana buƙatar hujja aiki ne na ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ce duka zunuban mutum ma'ana kananan khataya suna zuba ma'a akhir qatratin min alma da dugon ruwa na karshe da zai zai dige daga jikinsa haka nan alkhutwat ila almasjid lokacin da mutum ya taho masallaci ba kayyade shi da da me ba ba kayyade shi da wannan ba sauraka suke ganin cewa waɗannan hadisai masu yawa suna nuna cewa ibada tana da amfani ibada tana da amfani ko da mutum yana kabira saga'ir ɗinsa za ta kankare masa wannan shine kauli na biyu shine shi al-muhibbuddin at-tabari yake rinjayarwa wa ikhtalafu fi anna at-takfir hal yushtaratu fihi at-tauba to shi sharadi ne sai an tuba shi wannan kankarewar su kanana sai an tuba daga gare su to mahallul khilaf mabni ne ala ta'wilaini wancan fassara da aka yi guda biyu shi zai kawo sabani wanda ya sanya ijtinabul kaba'ir shartan fi takfir as-saga'ir lam yashri' at-tauba ba zai ce sharadi bane tunda in ka ce in aka in aka nisanci manya manya za a kankare maka kanana to ka nisanci manya manya an kankare ƙananan ta wani tuba kuma za ka yi ba buƙatar tuba ba buƙatar ba buƙatar tuba ومن لم يشترط اشتر ولمن لم يشترط wanda ko bai sanya sharadi ba na cewa sai an nisanci manya ishtarata tauba wa adam al-israr ya sharɗanta sai mutum ya tuba daga wannan ƙananan ko bai doge ba saboda in ya doge sun koma me sun koma kaba'ir saboda kaga ba zai samu wannan falalan ba wa alaihi yadullu hadith alladhi qabbala almar'a thumma nadima saboda shi wannan hadisin da muka karanta mutumin nan da yayi abin nan ai nadama ce ta kawo shi nadama kuma shine alamar tuba gashi yana cewa ya rasulullahi kai min hukunci da abin da kaga dama kaga karewar tuba kenan ka ma sallama yanzu ba ma guje-guje kake ana binka ba wani zai tuba amma ba zai da hukunta shi ba saboda haka ya tuba ba zai kara ba amma ya gudu to shi wannan ya tuba ya kuma kawo kansa a lokacin bai san wani irin ba hukunci za a masa ba yanzu da an zo an ce a hukuncinsa shi ne a tsire shi haka shi kenan tsire shin za a yi saboda shi ya ka kansa to saboda haka suka ce hadisin da ya gabata a cikin wannan babin yana nuna cewa ita ma karamar ana buƙatar kai tuba ba shi kenan mutum ya je ya ta yin ƙananan ba saboda an ce za a kankare masa da duk sallolinsa saboda haka shi sai mai da karamin laifi ba komai ba abunsa an fahimta don ba haka ba to mutane ba su tubo da ƙanana kenan ƙanana kuma su kuma suka taru manya suke komawa innal jibala min al-hasa innal jibala min al-hasa ko fa akhbara anna salat al-asr kaffarat anhu annabi ya gaya masa cewa sallar da kai tare da muta kan kare maka wa kana qad sallaha ma'ahu yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma gashi yayi nadama yayi nadama wa zahiru itlaq alhadith yadullu ala khilaf dhalika to amma shi muhibbuddin at-tabari sai ce amma zahirin idlakin hadisin yana nuna sabanin abin da suka faɗa wa dhalika anna at-takfira kana bi nafsi as-salah abinda hadisin yake nunawa kankare masa laifuffukan ba daga tubansa bane daga sallar ne tunda inda daga tubansa ne tuba ai baya barin komai ba sai ka sallah ba sannan zai laifinka zai tafi at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu indai har ya ce ya tuba sannan kankarewa za ta biyo baya to me amfanin tubar kenan tubar ta zama ta da amfani in kuma in ya tuba an kankare masa to me amfanin sallar kenan sallar ba ta yi masa amfani wajen kankare masa laifuffukan ba فإن التوبة بمجردها تجب ما قبلها kamar da annabi ya ce at-tauba tajubbu ma qablaha duk wanda ya tuba to abin da yake gabanin tuban zai kankare masa shi falau ishtaratnaha ma al-ibadat lam takun al-ibadatu mukaffira in muka shartanta tuba tare da ibada to ibada ba za ta zama mukaffira ba kenan sai kuma annabi ya ce mukaffiratun lima bainahunna ya ce sallolin su suke kankarewa وقد ثبت أنها مكفرات فسقط اعتبار التوبة معها باب أبنى إذنا لما قالت توبة لوكتنا يا قاريكو سيأتي ويؤيد ذلك ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمها نبي يأتي كبيبي ممونا لككاوة سيككاوة يقوغي مكة ممونا to magana dai bata kare ba za mu dakata a nan insha Allah za mu karkare a karatu na gaba za mu gane yaya abin yake ya me yake kankarewa me baya kankarewa Allah ya kankare mana kurakuran mu Allah ya tabbatar da mu akan daidai abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada kuskure ubangiji ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh